أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتم وعلى آله وصحبه وتابعين لمن هاجه إلى يوم الدين حتى قدره من دار الأرض نمشي قبل كلاتهم حياة الإسلام يا ذا تشي الدرسوك بعد ذا تشي أكل صفات المعنوية وعند yadda malaman tauhidi suke faɗa sifatul ma'ana mai duniya wato ahwalu sabitatu lizzati ma damat lizzati gairu mu'allalatin bi illatin ahwal wato su halaye shi yasa da sufa ma'anawiya da sufa nasiya kowanne a cikin su hali ne ya zama kenan ba su ɗane bai da rujud wal adam su ba za a ce sofi ne samammu ba ba kuma za a ce rasassu ba ne ya wanda suka tabbatattu ga zafi na da masu zatu matuƙar dawamar zafi amma mu'allalatun bi illati wannan shine bambanci tsakanin nafsiya da ma'anawiyya ita sufa ma'anawiyya ana cewa ita sufa ta nafsiya ana cewa halu ثابتة للذات ما دامت الذات غير مؤللة بإلة أما صفة معنوية صفوف معنوية غدا بقنا أنا شوى أهوال ثابتة للذات ما دامت الذات مؤللة مؤللة إن أشعرت شيء غير مؤللة nan ana cewa mu'allalatun bi illati saboda saboda abin da yasa Allah ya zama kadira saboda ya suwantu da kudura abinda yasa Allah ya zama muridan saboda ya suwantu da irada abinda yasa ya zama aliman saboda ya suwantu da ilmu abinda yasa ya zama hayyan saboda ya suwantu da hayatu abinda yasa ya zama sami'an dan ya suwantu da samu abinda yasa ya zama basiran dan ya suwantu da basaru abinda yasa ya zama mutakalliman dan ya suwantu da kalam to shine za a yi bayani a wannan bangaren yace su tambaya ma ma'ana kaunihi ta'ala qadira ma ma'ana kaunihi ta'ala a wajen rubutu musamman irin wannan ana banna da yawa yanzu kauni din ai murafu ilaihi ne an rafa ma'ana zuwa gare shi ma ma'ana kaunihi ta'ala qadira me abin da ake nufi da zamowar ubangiji mai iko
wa ma dalilu me ya hujja akan cewa Allah ne iko ne
ja jawabi ma'anahu abinda ake nufi da zamowar ubangiji mai iko mai iko annallaha ta'ala cewa ubangiji tabaraka ta'ala qadiru mai iko ne mumkin akan kowane abu wanda yake mumkini duk wani abu wanda yake mumkini to Allah yana da iko a kansa
wa dalilu dalilinsa hujja akan cewa Allah ya tsantu da zamowarsa qadiran dalilin kudurati dalilin kudura dalilin kudura
su tambaya ma ma'ana kaunihi ta'ala murida me abinda ake nufi da zamowar ubangiji mai nufi kaunihi duk ma'ana kauni
wa ma dalilu me hujja akan cewa ubangiji ya tsantu da zamowarsa murida
ja jawabi ma'anahu abinda ake nufi da wannan annallaha cewa ta'ala ubangiji tabaraka wata'ala murido
muridun li kulli shay'in labarin Allah ne ko muridun li kulli shay'in me nufi ne ga komai
wa dalilu a duk abin da yake mumkini muridun li kulli shay'in mumkini me nufi ne ga duk wani abu wanda yake mumkini shi yasa kudura da irada suna rataya ne da duk abin da yake mumkini duk abin da yake mumkini daidai mumkinin maujudi ne ko ma'aduni ko mumkinin da alimallahu annahu la yujad ko mumkinin da alimallahu annahu la yudam saboda malamai suna faɗa mumkini iri hudu ne akwai wanda masu ke kasawa ce da haka akwai mumkini maujudi mumkinin da yake samamme ne yana nan yana nan akwai mumkini ma'aduni mumkinin da samsam ba- ba- ba- babu shi a yanzu akwai mumkini alimallahu annahu la yujud abu ne mumkini amma Allah ya san ba za a samar da shi ba misali kamar imanin Abu Jahl imani daga Abu Jahl abu ne mumkini da Allah ya nufi Abu Jahl ya imani zai imani amma kuma Allah ya san cewa Abu Jahl ba zai imani ba to shi ma dai kudurar Allah da irada Allah da ta lafiya da wannan kudurar Allah ta lafiya da wannan ta fuskar cewa ba ta samar da imanin daga gare shi ba irada ta lafiya da haka ta fuskar cewa ba ta nufi samar da haka din ba haka nan kuma akwai mumkini alimallahu annahu la yuda abu ne wanda ya mumkini abu ne wanda yake mumkini ba wajibi bane amma Allah ya san cewa ba za a taɓa rasa da shi ba kamar aljanna kamar wuta kaga aljanna a ba su wanda take mumkina amma Allah ya san cewa aljanna nan tana nan har abada ba za a taɓa rasa da ita ba ko wuta a ba su wanda take mumkina Allah ya san cewa ba da za a yi a rasar da ita
wa dalilu hujja akan cewa ubangiji ya kwanci da zama wasa muridu dalilu irada hujjar zama wa ubangiji ya kwanci da irada
su tambaya ma ma'ana kauni ta'ala alim me abin nufi da cewa ubangiji masani ne wa ma dalilu me hujja akan cewa ubangiji masani ya ya kwanci da zama wasa alimu ja jawabi ma'anahu abin da ake nufi da wannan anna Allah ta'ala a- cewa alim ubangiji tabaraka wa ta'ala alimin bi kulli shay'in ya san komai no ba wani abu wanda sanin Allah bai rataye da shi ba Allah ya san wajibi abin da yake dole ne a ce akwai shi kamar zatinsa kamar sufofinsa ya san abin da yake mustahili kamar a ce yana da abokin tarayya to Allah ya san cewa ba shi da abokin tarayya no haka ne ya san abin da yake ja'izi kamar halitta da wanda aka yi da wanda ma ba a yi ba to duk Allah ya san su shi yasa sanin Allah da ilu da kalamu sun fi komi wajen ta'alluki saboda suna rataya da komi
wa dalilu hujja akan cewa ubangiji subhanahu wata'ala sun da zama wasu alimu dalilul ilmi hujja akan subantuwarsa da ilmu
su tambaya ma ma'ana kauni ta'ala me abin da ake nufi da zamowar ubangiji tabaraka wata'ala hayyar am in a'a rayayye Wa ya ma- kwantu da rayuwa wa ma dalilu me hujja akan haka ja jawabi ma'anahu abin da ake nufi da shi anna Allah hayyu cewa ubangiji rayayye ne la yamutu abada bayan da za a yi a ce mutuwa ta je gare shi har abada no wa dalilu hujjarsa dalilul ayat dalilin rayuwa shi hayatu ita hayatu ba ta rataya da komai sabanin sauran sufofin guda shida Ah, ita hayatu yadda ake faɗa hayatu ta'ala la ta ta'allaku bi shay'in
su tambaya ma ma'ana kauni ta'ala sami me ake nufi da zamowar ubangiji mai jin wa ma eh dalilu hujja akan cewa ubangiji ya sansu da zamowarsa mai jin ja jawabi ma'ana abinda ake nufi da wannan anna Allah to abin da tabaraka wa kulli ta'ala shay.
mai ji ne ga komai ba abin da yake ya fita daga jin Allah wa dalilu a wato in dai samamme ne amma wato nan akwai mawjudi shay'in din wanda yake ma- mawjudi ko da yake wajen ahli sunnati da yawa daman ba a cewa da abu shay'u sai in ya zama mawjudi yanda mai jawharin su tauhid yake fada ko wa inda na shay'u huwa al-mawjudu wa sabitun fil harij al-mawjudu to dai da tabu da basaru suna tataya ne da abin da yake samanne daidai samuwar tasa wajiba ce kamar zafin Allah kamar sofin Allah Allah yana jin zafinsa yana jin sofinsa ko ko abin da samuwarsa take ja'iza kamar halitta wadda aka yi to Allah yana jin halitta yana ganin halitta da saboda basaro ta'allukin su iri ɗaya ne ma'ana suna rataya ne da abin da yake mawjudi
wa dalilu a dalilin hujja akan cewa ubangiji ya sontu da zama wasa sami'u dalilu sami dalili akan cewa ubangiji ya sontu da sam'u
su tambaya ma ma'ana kauni ta'ala basira me abin da ake nufi da zamowar ubangiji mai gani wa ma me dalilu hujja akan cewa ubangiji ya sontu da zama wasa basiran ja jawabi ma'anahu abin da ake nufi da wannan anna Allah basirun bi cewa kulli shay.
ubangiji yana ganin komai ba abin da allah baya gani wa dalilu hujja akan cewa ubangiji ya sontu da basaru wato dalilul da basira aka ce ba abin da ba gani ana nufin wanda yake maujudi amma abin da yake malumi ganin Allah wannan bai rataye da shi ba hujja akan cewa ubangiji ya sonci da zama wasa basiru ne dalilul gani ne basira dalili na cewa ubangiji ya sonci da sifar basau gani su tambaya ma ma'ana kauni ta'ala mutakallima meye abin da ake nufi da zamawar ubangiji mai zance wa ma dalilu ah, mai magana meye hujja akan haka ja jawabi ma'anahu abin da ake nufi da wannan anna Allah ta'ala cewa mutakallima ubangiji yana magana da gairu Bigairu.
amma maganarsa ba da harafi ba ne wa ba da aswati muryoyi ba wa dalilu hujja akan cewa ubangiji ya santu da zama wasu mutakallimu dalilul kalami dalilin cewa ubangiji ya santu da sifar kalamu
su a su wannan tambaya ce ma huwa al-mustahil fi yaqi ta'ala fi haƙƙin Allah ta'ala ijmala Ijmala.
me abin da yake ya koru a haƙƙin Allah a gaba ɗaya ja a wato a, ja- a, ja- jawabi al-mustahil fi yaqi Allah ta'ala ijmala abin da yake ya koru a haƙƙin ubangiji a gaba ɗaya huwa tanazzuhu an kulli naqsin to shi ne yarkatarsa daga duk ta waya wato nan hakkin sai ce wacce safu bi kulli na ƙas a ce ubangiji ya sauki da dukkan tawaya shine abin da yake ya koru da kowane irin tawaya Ah, ubangiji ba wacce tawaya da take saukar masa ko ta ina so tambaya ما هو المسلم sai abin da yake ya koru a لله hakkin تعالى Allah tabaraka wa ta'ala tafsilan bisa rarrabewa جاء jawabi المستهيل في حق الله abin da ya koru a تعالى haƙƙin Allah a gaba ɗaya عشرون صفة zubofi ne ishirin وهي العدم ita ce rashi wadda kishiyar wujudu ce
والوجود hujja akan cewa ubangiji bayan da za a ce ya swantu da sufar adamu hujja akan cewa ubangiji ya swantu da wujudu haka nan faruwa wadda kishiyar a idamu ce
والبقاء walfana da karewa wadda kishiyar baka'u ce والم- والمماثلة lilahawali da kuma kamanta ga fararru wadda kishiyar mukhalafa ce
والاكتياج da kuma bukatuwa ilal mahalli zuwa waje أو للموت mujidi ko wanda zai samar da shi aulil mujidi ko ga wanda zai samar da shi wanda ke shiyar gina bizati
والتأجد في الذات wata addudu والتأجد da ramma akan dalda adafi ne akan al'adamu da kuma kididdiga a zati wa Wa fi fisfat sifat.
ko a sifa wal Wal af'al af'al.
ko ayyuka والعجز wal ajazu da gajiyawa wadda ke shiyar kudura ce والكراهات wal karatu da yin abu dole wanda kishiyar irada ce والجهل da rashin sani jahilci wanda kishiyar ilmu ne والموت da mutuwa wanda kishiyar hayatu ce والسمم da kurinta wanda kishiyar ah, wato ka- ah, ka- ah, ka- sam'u ce والأمى Ah, da bakanta wadda kishiyar basaru ce
والبكم da bebantaka wadda kishiyar kalamu ce وكونه تعالى da آجزا a ce ubangiji gajiyayye ne wadda kishiyar kauruhu ta'ala ƙadiran ce ومكرها ko cewa zama wasa yana yin abu dole wanda kishiyar irada ce zama wasa muridan ko وجاهلا zama wasa barashin sani wanda kishiyar zama wasa alimin وميتا ko zama wasa matacce wanda kishiyar zama wasa hayyance وأسما ko zama wasa kurma wanda kishiyar zama wasa a sami'ance وأما a ko zama wasa makawo wanda kishiyar zama wasa basirance وأبكم ko zama wasa bebe wanda kishiyar zama wasa mutakallimance
تعالى الله عن Allah ذلك ya ɗaukaka daga a ce ya subantu da wannan sufofin علوا كبيرا ɗaukaka mai girma Allah ya ɗaukaka daga haka to alhamdulillah sai mu tashi su kun kulla sifatin min sifatin lahi na'am nan da aka ce a wata na zuwa an bai na kasa aka ce hakkin sai sai wata ta fudu uhu tun da cewa aka abin da yake ya koru to yanzu abin da yake ya korun shine tsarkak- tsarkakarsa daga dukkan tawaya a a a tsarkakarsa daga dukkan tawaya wajibi ne a haƙƙin Allah ka fahimta yawwa shi- abin da yake mustahili shine a ce za a sifanta shi da duk wata sifa ta tawaya na'am yawwa huwa tisafu bi ayyi sifatin min sifatin na kasi zai bambanci a tsakanin abin a tsakanin abin da da yake abadi da ƙadimi yake a abadi ai abadi ana fadar cewa har abada yana nan kadibi kuma ana fadar bai da farko illa iyaka duk abin da yake abadi wuju wajiban to dole ne ya zamo kadima amma ta wajen da bambanci wannan zama wasu abadi daidai yake da ake baki amma an ce kadimi to wannan kama an ce fil azal tun fil azal akwai shi yawa
ƙajimanci ya fi ihata shi a'a kadimanci abin da yake nufi cewa bai da bai da farko cewa bai da farko to kuma duk abin da yake bai da farko dole a hankalce a ce bai da ƙarshe kamar yadda duk abin da aka ce dole ne a ce bai da ƙarshe to dole ne a ce bai da farko yawwa duk abin da yake asantu da gidanmu zai santu da bakawo abadiyanci da baka'u duk ma'anarsu daya kamar yadda ƙidamci da azaliyanci ma'anarsu daya abin da yake za a ce timfil azal wajibin wujudi ne to lalle kadimi ne duk abin da za a ce wajibin baka'i ne to dole ya zamo abadi to